أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أيامتهم ونوني متارن البركة نتلاتة دار اللاربا ishirin da ɗaya da watan Rajab bayan hijar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da ishirin da biyu da watan biyu watan fabrayur miladiya haihuwar annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara dubu biyu da ishirin da biyu miladiya allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci a satin da ya gabata mun kwana a aya ta saba'in da biyu ko da uku aya ta saba'in da uku a cikin wannan sura mai tarin albarka فدين الله سبحانه وتعالى فقل نضربوه ببعدها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون يو ذا متاشي آية تدعي سبعين دا هدو سألا يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة مم.
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
Allah ya ce, "Thumma ƙasat ƙulubukun min ba'di zalika fahiyya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Allah ya ce, "Thumma sannan ƙasat ƙulubukun min ba'di zalika zukatanku suka, watan suka ƙeƙashe bayan haka." Malamai suka ce, "Thumma huna tana tufidu watan at- eh, tufidu at- tartib na a- ahdas ba na na labari tana ba da labarin daga wancan labarin sai wannan ba daga hadisa ba ce daga wannan hadisar sai wani a'a tufidul khabar ne to Allah ce summa qasat qulubukum sannan ku banu isra'il yahudawa kenan zukatanku suka watan summa qasat qulubukum min ba'di zalika sannan zukatanku suka watan kaikashe bayan wannan malam jamilu kula da abun nan zukatanku suka ƙeƙashe bayan wannan bayan duk abun da kuka yi na ƙeƙashewar zuciya Allah ce fahiyya kal hijarati wa'annan zukatan suka kasance kamar duwatsu Allah ce zuciyar ba yahudi ta ƙeƙashe har ta zamanto kamar dutse sai Allah ce wa inna minal hijarati akwai buƙatuwar musan cewa daga cikin duwatsu lama ya tafajjaru minhul anhar akwai duwatsun da waton ruwa suke ɓuɓɓugowa daga cikin waɗannan waton cikin wannan dutsen domin ƙudura da ikon Allah subhanahu wa ta'ala dutse ne yake ɓuɓɓugo da ruwa sai Allah ce wa inna minha ana samu daga cikin duwatsu da ma ya shaƙaƙu dutsen da yake tsatsagewa fa ya minhu alma sai ruwa su fito daga cikin wannan dutsen wa inna minha Allah ce akwai daga cikin duwatsu lama ya habitu min khashiyatillahi wanda yake gangarowa ya faɗo ba da komai ba sai da tsoron Allah subhanahu wataala Allah yana nuna mana cewa duwatsu sun fi sauƙin al'amari bisa da zuciyar ba Yahudi. Duk yadda ka ga dutse ya kai da tsauri, to ya da sauƙin al'amari bisa da zuciyar ba Yahudi. Domin zuciyar ba Yahudi duk karatun da za a yi mata a rayuwa, wallahi ba ta gane Allah har abada. Wannan kai mutanen da Allah ya ɗaga ma dutse a kansu, aka ba mutanen da aka mayar da kakannin nan su suka zamanto watan birrai da aladdu duka wannan bai zamanto izna gare su ba sai ga zukatan suna kekeshewa Allah ce dutse daga cikin su fa ana samun dutsen da yake bubbugo da ruwa wani dutsen kuma yana tsatsagewa ne dan ruwa su fito a ciki Allah ce wani dutsen fadowa yake daga sama yayyo ƙasa ba dan komi ba sai dan ji tsoron Allah subhanahu wataala shi yasa watan malumi suka ce zuciya musamman ibnu al-qayyim al-jawzi alaihi rahmatullah yace zuciya ta kashi kashi guda uku akwai zuciyarta lafiyayya ce ba komi ciki sai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala akwai wata zuciya matsalarta ita minafikci ya mamaye zuciyar da kafirci Allah ya kare mu ya ce wata kuma zuciyar bai na zalika ga musulintar ana yi kuma ga kafircin bai hana ayi Allah ya kare mu da irin wa'annan zuciyoyin ubangi subhanahu wa ta'ala ya raba zuciyoyi kala kala huzaifa bin al-yaman radiyallahu anhu wa arda yace zuciya kashi guda hudu ce ya ce na farin akwai alƙalbul ajrad zuciya wadda yake ta ciratu da komi sai jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda hasken Allah yake a cikinta bin Allah da son Allah subhanahu wa ta'ala yake tasirantuwa a cikin wannan zuciyar ya ce akwai kuma wata zuciya wadda minafi zuciya ce wadda ta kekashe ta kafirai wadda ba ta sauraron wa'azi ba ta jin wa'azi kasan akwai wata zuciya wallahi duk yadda ka so shi da alkhairi ne ya tsaya sauraron alkur'ani ba zai iya ba zuciyar ce ta lalace irin su ne Allah ce kalla bal rana ala qul Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah ce kalla a'aha bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun abinda suke aikatawa na saban Allah ya sanya zuciyar ta yi baki ta yi tsatsa har ta kai bata da amfani a rayuwa shugaban halitta annabi Muhammad ya ce idan ɗan annabi adam ya yi zinibi zuciyarsa farateste idan mutum ya yi zinibi sai a ɗan ɗuga masa ɗigon baƙi a zuciyarsa jama'a mun fahimta zuciyar ɗan annabi adam fara ce tas in ji in ji annabi muhammad ya ce idan mutum ya yi saɓon allah sai a ɗangwala masa wani ɗigo baƙi a zuciyar idan ya yi istighfari roƙi allah gafara sai a goge wannan zinibin idan kuma bai istighfari ba sai a bar masa wannan digon idan ya ƙara yin wani sabon Allah sai a ƙara dangwala masa wani haka zai dinga dan yana sabon Allah ana dangwala masa har ta kai lokacin da zuciya ba ta jin wa'azi daga lokacin da zuciyar mutum ta samu matsala bai sauraron wa'azi wa'azi bai tasirantuwa a tare da shi wallahi ya samu matsala ta imani malamai sun jero na daga cikin alamun waton rauni na imani shine a samu zuciyarka ba ta ta'aisirantuwa wanda suka ce ababe guda hudu suke sa zuciyar mutum ta wa'azu a rayuwa idan ka ga mutum bai wa'azu da wa'annan ababe ba to ba abin da za a yi masa a duniya wa'azu na farin shine zamanto yana ta'ammuli da abin da ya shafi gawawwaki duk wanda ka a rayuwarsa to wallahi yana da matsala ta zuciya ga mutum kana rayuwa da shi kuna hulɗa da shi yana saye kana sayar masa yo ya kwanta dama an zare rayuwarsa baka ji wani ba abu a zuciyarka wallahi ka je ka binciki maganin imani don imanin ka yayi ƙasa jama'a mun fahimta wannan abun yana sa imanin mutum ya waton ya daidaita rasuwa kenan abu na biyu rashin lafiya ka je ka iske mutumin da ya fi ka kuɗi ya fi ka wadata ya fi ka ‘ya'ya ya fi ka babban gida ya fi ka duk wani abu na rayuwar daɗin duniyan nan amma yau gashi abin da zai ci sai an sanya masa a tiyo ya sha abin da zai ci sai an sanya masa a tiyo ya ci wannan abun kai ka san ya kamata a ce ka karaya ka ɗauki wa'azi a wannan hurin jama'a ba haka bane idan ka ga mutum zai iya shiga likita ya fito ba abun da ya kuma ba wani abu ya ma Allah Allah ya kama sa Allah ya yi wannan dan ya jarraba kai baka gushi Allah ya jarrabe ka da wannan abun ba to in ka ko kaga wannan abun bai tada maka da hankali wallahi ka je ka binciki zuciyarka akwai matsala ta imani a tattare da kai abu na uku shine abun da ya shahi watan hauka kaga mutum gashi nan lafiye mutum yana tafe gashi ya kai ƙato yadda ake da bukata in ta ne ma zai iya yi amma Allah ya zare masa hankali sai aka bar shi a hauka kuma ba kudinsa ba yasa ya sayo wannan abun a'a jarabawa ce a rayuwa bai zama ka wa'azi da izina ba wallahi ka binciki zuciyarka akwai matsala ta imani ta da kai irin wa'annan ababen ne idan suna tattaruwa da mutum sai kaga yau mun kai zamanin da mutum a makabarta ana makabarta wai mutum yana ɗaukar salfi hasbunallahu wa ni'mal ana makabarta wai mutum yana ɗaukar salfi wani ma har inda za a sa gawan sai ya ɗauki hoto shi abin da ya kamata ya mai da hankali ya diba yau fa an kawo wannan tayu in an jima ko gobe za a kawo da shi ba shi bane a kansa a'a bari in ɗauki hoton in tallata wa duniya gagagar wawa ne wallahi radda za ka haɗu da mutuwa da mutuwa za ka yi bayani to Allah ce zuciyar ba yahude ta ƙeƙashe ba jin tsoron Allah a tattar da ita Allah ce fahiyar kal hijarati au ashaddu qaswa bal ma ta fi dutse kekashewa yadda zuciya ta kekashe Allah ce gwara dutse da zuciyar ba yahudi saboda dutsen ana samun wanda yana bubbugowar ruwa ana samun wanda yake tsatsagewa saboda watan ruwa su fito kuma akwai wanda ruwa suke gangarowa don jin tsoron Allah subhanahu wataala amma su abun baya tasirantuwa me yasa dutse ya fi su saukin al'amari saboda dutsen ya san Allah subhanahu wataala ya san wa ake cewa Allah ibn al-qayyim al-jawzi alaihi rahmatullahi ta'ala yace idan kaga mutun yana ta'ammuli da sabon Allah subhanahu wataala wallahi bai san wa ake cewa Allah ba idan kaga mutum ya auri sabon Allah yana jin daɗin more sabon Allah subhanahu wataala bai san wa ake cewa Allah ba da dan annabi adam ya san wa ake cewa Allah wani abu ko an biya ka wallahi ba za ka iya yi ba kai tsaye wa Allah zai iya jarraba ka da ciwon cikin da duk duniya ba likita da sai maka maganin sa ba haka bane kuma kana saba masa kai tsaye sai Allah ya jarrabe ka kudan nan sai Allah ya hada halaka ka da kudan nan ya saboda bai zama to musiba a kasar nan ba ba gashi mura ce wata ta tada wa turawa da hankali aka ce corona corona aka rike masallacin ne majina ce ba wani abu ba majina ce dan Allah da kudurar sa a rayuwa to yace idan kaga mutun na ta'ammuli da sabon Allah wallahi bai san Allah subhanahu wataala ba idan mutum ya san Allah yana kaffa kaffa da al'amarin Allah subhanahu wataala domin ya san in Allah ya kama masa duk duniya ba wanda ya sai ka masa agaji wallahi ba haka bane idan Allah ya kawo mutum akwai wanda ya sai ka masa agaji babu shi domin shi Allah fa'alul lima yurid sannan wala ya khafu uqubaha Allah bai jin tsoron abin da zai biyo baya a ce dan Allah ya kama ka ya darkake ka a samu wasu al'umma su wa Allah zanga-zanga shi a mulkin Allah ba a wa Allah zanga-zanga idan ka ce za ka wa Allah zanga-zanga sai Allah ya tura ka da rashin lafiya da duk duniya ba mai maka maganinsa to magawa za ka yi ma zanga-zanga to Allah ta fahiyya kala hijaratu aw ashaddu qaswa wa inna min al-hijarati lama lama yahbitu wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun Allah ce ubangiji bai kasance ba marabkani mai rabkana akan abin da kuke aikatawa ai Allah yana falke yana lura duk abin da kuke aikatawa ka sani ko baka sani ba duk abin da kake aikatawa a rayuwa wannan abun sananne ne wajen Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya ja hankalin masu imani a hadid Allah ya ce alam ya'ani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum وما نزل من الحق
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم أوتوا الكتاب من قبل أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبكم قلوبهم قلوبهم وكثير منهم فاسقون Allah ya ce alam ya'ani lilladina amanu ashe yanzu lokaci biyar da masu imani ba an takhsha qulubuhum li dhikrillah zuciyarsu ta karaya ta ji tsoron Allah subhanahu wataala wa ma nazala min alhaqi bisa dalili abinda ya sabka akan su na gaskiya Allah ce wala yakunu kalladina kakku kasance kamar wa'anda utul kitaba aka baiwa su littafi kafin ku min qablu abaya Allah ce fatala alaihimul amad sai ga gurace-gurace lokaci ya ja a kansu suka yi dogon zango a duniya Allah ce faƙasat ƙulubuhum a ƙarshe zuciyarsu sai ta ƙeƙashe ba Allah subhanahu wa ta'ala a ciki Allah ce wa kathirun minhum fasiqun da yawa daga cikin su fasikai ne Allah ya kare mu to sai Allah ya ce aya ta gaba أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم وقد كان فريق
Allah ya ce afatatma'una ay yu'minu lakum yanzu ku masu imani kuna sa rai Yahudawa su yi imani da ku ashe har ta kai masu imani ku sahabban Annabi Muhammad kuna kauna kuna sa ran cewa Yahudawa za su yi imani da ku za su yarda su bi addinin na Allah subhanahu wataala wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah alhali an samu wata tawaga daga cikin su wa suka gabace ku yasma'una kalam Allah suna jin watan maganar Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta Allah ta afatatma'una ay yu'minu lakum kuna sa ran cewa su imani su bi Allah subhanahu wataala alhali qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah kafin su su zo an yi wata tawaga daga cikin suna jin zancen Allah subhanahu wataala kada mu manta banu Isra'il sun je sun gana da Allah subhanahu wataala sun yi magana sun ji maganar Allah subhanahu wataala sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ba su littafin at-taura amma duk da haka dan thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu sai suka dinga canza maganar Allah subhanahu wataala suna canza maganar Allah bayan sun fahimci abinda Allah yake nihi Allah ce sannan kuma wa hum ya'lamuna alhali suna sane da abin da suke aikatawa na daga cikin siffar Yahudawa shine canza littafin Allah subhanahu wataala a fassara shi ba daidai ba a karanta shi ba daidai ba wannan siffa ce ta Yahudawa Allah ya kare mu Allah ce kakku so kakku sa a rediyo da kuka so su yi imani wallahi ba za su yi imani ba domin Allah ya ba su littafi na attaura suka je suna boye wani abun na attaura ba su bayani da komi ba su bayanin sa wannan ya faru a zamanin shugaban halitta annabi Muhammad Yahudawa suka zo wajen shugaban halitta annabi Muhammad suka ce ya annabin Allah ga wasu daga cikinmu sun yi zina namiji da mace kuma ga shaidu sun an tabbatar sai annabin Allah ya tambaye su mi kuka tarar a cikin littafin ku na at-taura wani abu ne hukuncin mazinaci idan mutum ya zina yana da aure a littafin ku na at-taura wani hukunci Allah ya ce ai masa da suka ce to mu abin da yake a taura waton nafdihim shine za mu su toran sirili jama'a mun fahimta za mu su toran toran sirili shine a a a tsira ta mutum a fita masa tufafi a daura su saman bakin jaki bakin jaki a shafa masa gawai a biyo da shi cikin unguwa kowa yana ganin sa gashi nan da Allah ya kai mutum gobe zai koma sannan kuma ƙarshe ka ce za a bulale su to akwai abdullahi bin salam abdullahi bin salam ba yahudi ne wanda ya musulunta sai ce manzan sai ce musu ƙarya kuke yi yace ƙarya kuke a zo da attaura a karanta sai aka ɗauko attaura aka zo ana karantawa da aka zo wanda suke karantawar sai ya taushe waje inda aka kawo kalmar rajam inda ake jifa cewa idan mutum ya yi zina da aure a jefe sa sai gashi suna ɓoyewa shi da Allah ce sun mayu harrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun suna ɓoye wannan hukunci bayan sun san abin da ke cikin attaura Allah ce suna sanar da aikin suka kasance suna aikatawa wannan izina ce da duk mai da'awa idan ka tashi za ka yi da'awa a cikin al'umma haƙƙi ne akan wanda kake ilmantarwa kake karantarwa wallahi ka faɗa musu gaskiya duk abin da zai faru shi sai dai ya faru ya faru da shugaban halitta duk aka kashe annabawan Allah kai waye kai wallahi idan mutum ya ce in yi wa'azi za a zage sa za a ci masa mutunci za a gai ba daidai a kansa ba to gwara tuntuni ya je ya aje wannan ba yake shi bane ba wanda zai shiga da'a wannan ya ce zai kira zuwa ga Allah tun daga annabawan Allah har mu fara hula ba ce wallahi sai an soke ka sai an faɗi sai an an an kokarin bibiyar aibinka haka in ma za ka haƙura akan wannan ka haƙura an kashe annabawan Allah akan wannan diyawa miye ba faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka ba manzon Allah shekara 13 yayi abin bitadarruji yake bin sa annabin Allah akwai gunki 365 a ɗakin Kaaba manzon Allah yake zuwa yana sallah a zagi annabi a gaya wa manzon Allah bakar magana hatta kai lokacin da annabi yake diyansa suka rasu an soke shi akan cewa diyansa maza ba su zaunuwa manzo Allah ya kau da kai yayi hakuri shi yasa a da wannan dole sai kai hakuri shi yasa Allah ce manzo Allah wali rabbika fasbir game da sha'anin Allah subhanahu wataala to dole sai ka kasance mai hakuri Allah ka azita mu da hakuri to shi da Allah yake cewa watan wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah alhali akwai wasu tawaga daga cikin su suna jin zancen Allah subhanahu wataala thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu sannan su dinga canza shi suna canza wannan zancen bayan sun fahimci abin da ke ciki Allah ce wa hum ya'lamuna suna sane bisa aikin da suke aikatawa laifi wanda ya san abu ya yi laifi ya yi wanda bai sani ba ka san abun nan sabon Allah ne ka je ka aikata laifinka ya fi wani wanda bai sani ba jama'a mun fahimta shi yasa idan ka ji an ce Allah ya ce bari wallahi bari in ka karanta wannan ayar hujja ce akan ka sai Allah ce wa idza khala ba'duhum ila ba'd idan sashen su yake banta da sashe suka ke banta da sashe qalu ai wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idan suka hadu da wanda suka yi imani sai su ce mun imani idan suka hadu da sahabban annabi a Madina sai su ce amanna mu ma masu imani ne muna tare da ku ai mu ma musulmin ne mu ma magoya bayan annabi ne amma wa idza khala ba'duhum ila ba'din idan sashen su yake banta da sashe qalu sai su dinga ce musu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu za ku dinga ba su labarin irin buɗin da Allah ya muku na attaura da Allah ya baku da labarun da ke cikin attaura na cewa Allah ya mai da uwayenku aladdu da birarra sannan kuma ga irin uquba da Allah ya musu sannan kuma ga shi Allah ya bayanin siffar annabi da zai zo wallahi kafin annabi ya zo garin Madina ko kakin aiko annabi da da'awa Yahuda wanda ke raye a wannan zamanin sun san da akwai annabi zai zo a duniya jama'a mun faita sun san da wannan sun karanta a littafin su ubangiji ya ba su labari irin siffar annabi sun siffance ta wannan ne yasa da suka san cewa manzo Allah zai taso a cikin wani gari da yake tsakani garin da yake da yawan dabino kuma tsakanin duwatsu guda biyu yahudawa sai suka runguma suka je garin madina wasu suka tsaya a madina wasu suka tsaya a khaibar a tsammanin su Allah zai turo annabin ƙarshen zamani a cikin Yahudawa tun da galiba ana suka wuce Yahudawa ne sai Allah ya sanya cikin Larabawa sai suka ki wannan abun sai suka kasa yin imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda keta da zalunci da kuma hasara daga wajen su sai gashi suna cewa ku za ku dinga bayar wa sahabbai labarin abin da ya faru da kakanninku abin da ke cikin at-taura li yuhajjukum bihi inda rabbikum dan ya zama su kafa hujja da shi gaban Allah subhanahu wataala duk abun da ka sani baka yi aiki da shi ba wannan zai kasance hujja a kan ranar tashin alkiyama jama'a mun fahimta shi yasa mal ilmu illa al amalu bihi ba komi bane ilimi wallahi sai aiki da shi sahabban annabi Muhammad sun kasance ba sa karawa akan aya biyar idan aka karantar da su aya biyar ba sa karawa Abdullahi dan Abbas yace sai mun ai dan Mas'ud ko dan Abbas ne ɗaya daga cikin su yace sai mun haddace wannan ayoyin mun yi tatbikin su mun yi applique mun tabbaka su sai mu je mu ce manzon Allah ya kara mana yanzu nan aya nauka haddace dai baka aiki da su shi yasa ka dinga roƙon Allah alqur'ani zaman to hujjatul laka la alayka hujja gare ka ba akan ka ba domin idan ya kasance hujja akan ka shiga uku wallahi Allah ya kare mu shine Allah yake cewa li yuhajjukum bihi inda rabbikum dan su dinga ja su buga hujja da shi ya zaman to hujja gaban Allah subhanahu wataala cewa kun karanta a taura gashi kaza da kaza alhali ba ku yi aiki da shi ba afala ta'qilun ba ku hankalta ku gano aikin da kuke yi kuna gaya musu sekrekin mu ana karantar da mu duk al'umma idan tana buƙatar revolution tana buƙatar ci gaba sai ta kasance mai sirri a tsakaninta a duk duniya in kana buƙatar ci gaba a rayuwa kai ba ko hatta a gidanka in kana son ci gaba wallahi ka iya boye tsakaninka matsalar tsakaninka da iyalinka duk kusancinka da mutum ka kuskure ya sani haka ke ma duk kusancinka da wata kake da sani haka duk ƙasar take so ta ci gaba a rayuwa sai ta dinga boye sirrinta a rayuwa ba kowa ba ake gaya wa sai kare to su suna ganin cewa wannan rashin hankali ne sai Allah ya ci aya ta gaba Allah ya ce awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun ashe yanzu ba za su ba su san cewa ba ubangi subhanahu wataala ya san abinda suke ɓoyewa a zuciyarsu da abinda suke bayyanarwa ta yara su dinga cewa masu imani suna yin imani alhali a zuciya ba haka ba ne jama'a mun fahimta wannan munafitin ke nawa al-imanu huwa izharul kufur ay huwa izharul ay, an-nifaqu huwa izharul iman wa kitmanul kufur wa shirk munafici shine mutun ya nuna maka yana tare da kai a baki amma a zuci ba haka bane Allah ya kai mu zama tare da munafikai shi yasa a da'awar shugaban halitta annabi Muhammad shekara goma da sha uku da aka yi garin makka wallahi babu munafiki shekaru goma da aka yi a makka babu munafiki ba a fara samun munafiki sai da aka dawo garin madina lokacin aka samu yahudawa suka suna suna munafiktar annabi annabin Allah to kuma ai Allah subhanahu wataala ya gawo manzon Allah shine Allah ya ce awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirrun yanzu su ba su san Allah ya san abin da ke cikin zukatansu ba duk abin da suke boyewa in tukhfu ma fi sudurikum ya'lamuhu Allah ko idan kuka boye abin da a cikin cikin zukatanku Allah ya sani idan kun bayyanar ko kuka boye Allah sananne ne innahu alimun bi zati sudur Allah subhanahu wataala ya san abin da ke cikin zukata shine Allah ce wa ma yu'linun da abin suke bayyanarwa suna boye kafirci da munafirci a zuciyarsu suna bayyana da musulunci a baki ba don kuma sai don yaudarar Allah da annabi don su yaudari masu imani to Allah ce su san da cewa Allah ya san da abin da suke yi sai Allah ce fawailun ay wa minhum ummiyuna daga cikin su watan yahudawa Allah ce ummiyuna akwai al-ummiyun jam'u ummi shine wanda ba su rubutu ba su karantawa jama'a mun fahimta al-ummi shine wanda bai iya karatu bai iya rubutu ba kamar da Allah subhanahu wataala sai ya annabi ya taso cikin umma ummiya manzo Allah bai iya rubutu ba kuma bai iya mi ba bai iya karatu ba haka Allah ya ce haka Allah ya faɗa a ankabutu ko wala takhutuhu bi yaminika idan lartabal mubtilun da annabi ya iya rubutu to da kafirai sun ce quraisha sun ce ai manzon Allah ne ya shige daki ya rubuta alqur'ani sai Allah ya sa hikima rabbaniya manzon Allah bai iya rubutu ba jama'a mun fita hikima ce rabbaniya annabin Allah bai iya rubutawa ba kuma larabawan da manzon Allah ya taso a cikin su ba sa rubutu ba sai rubutu ba bar su da saye da sayarwa kasuwanci kawai shi ne Allah ya ce wa minhum ummiyuna yahudawan ba kowa bane ke da ilimi ko a faransa ba kowa bane yayi karatu ba kaka doka duk ɗan faransa sun waye a'a wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya akwai daƙiƙai jahilai hamagin ne na gidan gaba a ciki akwai sakarkaru su ma a cikin su akwai wanda ba su iya rubutawa ba kasan babban abin da ba yahudawan faransa kare da mu shine sun yi tasiri wajen samu na lallake su ta zaman to aikin abin da muke amfani da ita yaransu suka yi kokarin nuna mana yaran mu ba yare ba ne in ba ka iya yaran su ba kai ba kai ba kauye ne na gidan gaba jama'a mun fita wannan sun kare da mu wallahi sun kare da mu sun sanya mana lallake su yaran su shine yare in baka iya yaran su ba to baka iya kai ba kowa bane ko da ko ka san alqur'ani ka san hadisan annabi muhammad zaka iya karantawa ka fassara in dai ba zaka iya rarilikin yar ba baka iya sa ba kana cin amana ba to kai baka waye ba shi zaka ga yan barikin Allah ya sauwake in ba yanzu sama sama dai an fara an fara ci gaba amma shi a shekarun baya aka ce wannan dan bariki ne ma'aikacin gwamnati ne to in kana neman daƙiƙi na gidan gaba jaki da gaba to da an zo gare shi an ƙare sallan ma sai a zo masallaci in babu liman sai dai kowa ya ta garin su sai dai kowa ya ta garin su ba za a iya sa wani ya bada sallar ba saboda min ba wanda ya karatun amma shi turanci ya ka fara tun sahe hanya mace ba a damuwa wai mutum bai jin haushin bai iya karanta alkur'ani ba amma zai dinga jin haushi kadan baka iya turanci ba wannan wace irin hauka ce shine Allah ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitab daga cikinsu akwai wanda ba su iya watan ba su iya karatu da rubutu ba la ya alamuna likitaba ba san littafi ba jahilai ne ba rubutu ba karatu ba san littafin attaura ba ba su iya karanta ta ba san abin da ke cikin ta ba illa amaniya sai dai kuma gurace gurace kawai labari kissoshi kawai sun yaba da labari amma dai littafi ba su iya karantawa ba illa amani ana nufin kawai tatsuniya sun yaba da tatsuniyoyi amma kan karatu ba su iya ba Allah ce wa inhum illa ya zunnun su kawai suna tsammani ne zato suke yi zato suke yi kawai ba karatu ke gare su ba sai Allah ya ce fawailu lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim azaba mai tsanani ta tabbata da waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu thumma thumma yaqulna hadha min indillah sai su ce wannan daga wajen Allah subhanahu wataala ne Allah ya ce azaba mafi girma ta tabbata da duk waɗanda suke rubuta littafin Allah da hannayensu sannan su komo suna rubutu su ce wannan daga wajen Allah subhanahu wataala ne su canza littafin Allah sai a dawo a ce ai wannan wannan littafin Allah ne to Allah ya ce azaba ta tabbata gare su fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila ba dan komi ba sai dan su sayar da shi da yan kudi yan kadan ne dan neman duniya kawai mutun ya sanya kansa a cikin hadari jama'a malamai sun fi kowa zama cikin hadari wannan Allah yana yana kalubalantar Yahudawa amma wallahi ta shahi al'ummar Annabi Muhammad Alƙur'ani Allah ya sabkar da shi ba don a rubuta ba a sha sai don a karanta a yi amfani da shi a yi aiki da shi jama'a mun fahimta Alƙur'ani da Allah ya saukar ba Allah ya sabkar da shi ba ne don in ka shiga matsala a zo a karanta maka a so ake kowa ya karance sa ya san abun da ke ciki ya aiki da abun da ke ciki amma mutum ya zauna yana cin kuɗin bayan Allah ta hanyar alƙur'ani to an samu matsala Allah ce azaba ta tabbatar ma waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu sannan su zo su ce wannan daga wajen Allah ne alhali ba daga Allah bane liyashtaru bihi thamanan qalila dan su sai da shi da wasu ƴan kuɗi ƴan kaɗan dan a ba su wani abu na rayuwar duniya a sai ta duniyan nan idan kaga duniyan nan musiba ce wallahi sai ka dinga taka tsantsara ko sai mun dinga taka tsantsar akan sha'anin rayuwar duniyar nan idan ba kai hankali ba tana maka tabe ana cewa sai kai sai kai wallahi sai kaga mala'ikan mutuwa ya sallamo maka a lokacin duk wanda suke cewa sai kai ba wanda zai iya maka agaji a rayuwa shi duk abin da zaka yi ka dinga biyar duniya a hankali ka bi ta a hankali ka bi ta a karatu ce duniyar nan karatu ne fa kullun da sabon fashi take budewa Allah ya datar da mu sai Allah ce fawailul lahum mimma katabat mimma katabat aydihim azaba ta tabbatar musu akan abinda hannayensu suka rubuta abinda hannayensu ya rubuta to azaba ta tabbatar bisa abinda hannayensu suka rubuta na canza littafin Allah da hannayensu wawailul lahum mimma yaksibun sannan kuma Allah ya ce azaba ta tabbatar musu akan abinda suke tarawa na duki haramun Allah ya kare mu ai duk wanda zai tara kuɗi ba ta hanyar halali ba to ya shiga ku Allah ya kare mu shugaban halitta annabi Muhammad ya ce ba abun da ya dace da tsokar jikin da ya ƙara maski da kuɗin haramun sai hota Allah ya kare mu duk jikin da aka gina shi da kuɗin haramun maza ce fannaru aula bihi huta ta dace da shi Allah ya kare mu malam suka ce na daga cikin abun da ke hana Allah ya karbi addu'ar mutum na daga cikin abun da ke sanya Allah ya karbi addu'ar mutum ya zamanto dukiya da kake ci hanya haramun kake ci wallahi ka cuci matarka ka cuci kanka kuma ka cuci ɗiyanka kuma ka jira hisabin da Allah zai yi maka gaban Allah subhanahu wa ta'ala wani dukiya ta ya san haramun ce amma kuma haka zai ci yadda iyalinsa wallahi ka zalunce su yi kokari ka nemi halal shi Allah subhanahu wa ta'ala yana bayarwa ka roki Allah kawai Allah yake bayarwa amma haramun dadin cike ga ta ko to kuma zaka yi wa Allah bayani zaka wa Allah bayani a sanya ka jagoranci dukiyar al'umma ka yi baba kere da ita wallahi duk ka dibi kasar nan miliyan mutum 24 aka ce muke da a Nijar duk wanda ya shugabancin Nijar ce dala guda na rantse maka da Allah gaban Allah duk dan Nijar sai tara hannu gaban Allah ya ce Allah kuɗin mu shi yasa kawai ka ta hakura talocin da Allah ya maka wallahi ta akwai da za su fito ka dai mutu da imani kawai ka riƙe Allah ka ta azumi wallahi eh saboda kuraye suna nan sama an sa an wawara an wawara kuma bai isa ba wallahi sai an je gaban Allah subhanahu wataala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah Allah ya ce yawma la yanfa'u malun wala banun ran dukiya duk tarin dukiyarka ba ta amfani wallahi wala banun haka ƴaƴanka ma da kai ma hanya aka sanya su a cikin post din aka musu biro ranan ba wanda yake iya tsagaban Allah ya tanka wa Allah subhanahu wataala abu guda ne zaka zo da shi gaban Allah ka samu dacewa shine illa man atallaha bi qalbin salim wanda ya zo ma Allah da zuciya kuma ta ba shirka shi yasa ka hakura da duk zaluncin da ake maka haka manzo Allah ya hana mu tawaye a shugaban ne annabi ya hana mu yin tawaye wa shugabin ne idan shugaba aka dora muku shugaba zalimi yana zalinta ko ku yi haƙuri in ji annabin Allah ya ce ku yi haƙuri in dai ba kafirci ba ne zarshi ƙarara amma in dai yana zalinta ko ku haƙura akwai ranar zai zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala zai zo gaban Allah Allah ya masa hisabi tun daga farko har ƙarshe wallahi sai Allah ya tambaye sa kuma dukiyar ƙasa na duk wanda ya sata wallahi tun daga shugaban ƙasa har wanda aka sanya kwansekin unguwa sai an medo mana kuɗin wallahi wallahi sai an medo su in mutum to mutum zai ce ba kuɗi a kiyama lai aikin da kai ne alkhairi in ka shuka shi za a ɗauka arawa bayan Allah to in kuma babu alkhairi duk wanda yake karkashin ka a zamaninka sai an ɗauko zunubinsa iya daidai haƙƙinsa a kansa a kanka a jibga maka a tura ka jahannama Allah ya kare mu Allah ta fawailun lahum mimma yaksibun azaba ta tabbatar musu akan musu ke tarawa na dukiya haramun sai Allah ya ce وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة
mm.
قل أتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهدا am taqul la تقولون على الله ما لا تعلمون Allah ya ce wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda su yahuda suna cewa lan tamassana an-nar lan tufidu an-nafyul abadi har abada huta ba za ta shahe mu ba illa ayyaman ma'dudat sai dai wasu ƴan kwanaki ƴan kadan suke cewa sahabbai wai koda an je alkiyama saboda gatan da Allah ya musu a duniya to idan suka je gaban Allah ƴan kwanaki za su yi a cikin wutar jahannam sai a kai su aljanna jama'a mun fahimta wasu suka ce a'a kwana arba'in za mu yi kwanakin da suka yi na bautar ɗan raƙumi ai ɗan ai ɗan sa iya kwanakin za su yi cikin wata kenan wasu suka ce a'a ba su ce kwana ko sati malamai su ta maganu a kansu sai Allah ya ce wa manzo Allah to tambaye su qul attakhastum inda Allah ahada yanzu kin kun zauna da Allah ne aka yi yarjejeniya aka zauna aka yi aka aka zauna aka tattauna kuka dauki yarjejeniya da Allah subhanahu wataala to in haka ne falan yukhlifu Allah wa'ada ahada Allah falan yukhlif Allahu ahada Allah baya canza alkawalinsa Allah subhanahu wataala bai sake alkawali idan Allah ya ce zai maka wallahi zai maka a rayuwa Ka- in kaga abun bai zo ba ka jira yana nan tahe ka rage gaggawa kawai in Allah ya ce zai yi zai yi ma kawai ka rage gaggawa to Allah ya ce sh- ka tambaye su wai sun yi alkawali da Allah ne cewa huta ba za ta shahe su ba sai kwanaki kaɗan ba za a yi musu azaba ba duk irin ta'asa da suka yi suna ganin wai kawai lahiya launi Allah ya kare mu da wannan tunanin ana son mutum ya zama to bainal khawfi war raja tsakanin jin tsoron ukubar Allah da kuma kaunar rahamar Allah subhanahu wataala kakka saran ka cewa kai kullun kai mutumin kirki ne kowa na banza ne ka lalace kuma kakka sa kanka a'a kai kai hutun zaka ka dinga tsammanin wata yi hutan ko kuma aljanna domin hutar tawaye aljanna fa to sai ka nema daga wajen Allah subhanahu wataala amma kawai ka je kawai kai kawai ka tafi aljanna kuskure kake yi kowa kan usbata yake kai ne akan daidai kuskure ne to ka dinga tsammani ta yi azabar Allah ko rahamar Allah ya za ka in Allah saka cikin azabar zama za ka yi doka ba Allah ya kare mu to Allah ce falai yi khalifa Allahu ahda Allah baya canza alkawalinsa in Allah ya alkawali Allah bai canzawa am taquluna ala Allah ma la ta'lamun ko kuna faɗa ne akan Allah bisa abin da ba ku da ilimi abin da ba ku sani ba kuke faɗa ai labarin wata sai an ji alkiyama ko ba ka bane iya adadin kwanakin ku sai an ji alkiyama sai Allah ya ce بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Allah ya ce bala ku saurara man kasaba sayyi'atan duk wanda ya kuskura yayi ta'asa yayi mummunar aiki a rayuwa yayi shirka haka wasu malamai suka ce sayyi'atan suka ce shirka wa ahatat bihi khati'atuhu kuma zunubin sa ya kewaye sa ya zo tirin laifi gaban Allah subhanahu wataala kusan in aka je gaban Allah littafai ne wallahi kowa za a bashi littafinsa ga akwai wanda za a ba littafi a hannun dama akwai wanda za a ba su littafi a hannun hauni Allah ya kare mu Allah ka kaddara a ba mu littafanmu da hannun dama Allah ya ce kowanne wa sai mun bashi littafi wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawm alqiyamati إنسان ألزمناه طائره
اقرأ كتابك كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى من اهتدى فلنفسه فإنما يهتدي نفسه إنما يهتدي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل ومن ضل فإنما يذل عليها ولا تزر ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا كنا معذبين حتى نبعث رسولا Allah ya ce wa kulle insanin alzamnahu ta'ira kowane mutum za mu sanya masa za mu rataye masa littafinsa wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura sai Allah ce ikra kitabaka karanta littafinka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yau ka isa ka wa kanka da kanka bincike a wata aya Allah ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه Allah ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi amma kaga wanda aka bashi littafinsa da hannun dama fa ya kula ce ha umqra'u kitabiya kai jama'a dange a tayyana karatun littafi na an baka littafi da hannun dama zaka yi murna gaban Allah kana a kokari a tanye ka karatu yace inni zanantu anni mulaqin hisabiya إني ظننت أني ملاق حسابيه fa huwa fi 'ishatin radiya في عيشة راضية fi jannatin 'aliya جنة عالية qutufuha قطوفها دانية kulu washrabu واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية a ƙarshe Allah ce kai kulu washrabu hani'an shi ya dace ko to Allah ya samu dace wani kuma saboda ta'addancin da ya a duniya da hannun damu hauni za a bashi littafi Allah ce wa amma man uta kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya sai ce shi ma bai ga littafin ba kwata bai san ma ya ake ciki ba wallahi shi yau ya tsimunta ya rasa yadda yake yi Allah ya kare mu Allah ya kare mu shi da Allah ce bala man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata mummunan aiki wa ahatat bihi khati'atuhu kuma laifinsa ya zagaye sa to fa ulaika ashabun nari wa'annan su ne ma abuta shiga wuta Allah ya kare mu sai Allah ce hum fiha khaliduna su a cikin wutar za su dawwama ba sa fitowa Allah ya kare mu akwai alkhuludu fi nari tabbatuwa dawwama a cikin wuta wallahi in mutum aka ce maka ka dawwama ka shiga uku musiba ce ka dibi hutan nan ta duniya fa kashi ɗaya cikin saba'in kin hutan lahira ce muke amfani da ita garwoshi ɗaya ne in ji shugaban halitta annabi muhammad ya ce ɗan garwoshi ɗaya ƙanƙashe ɗaya gawai ɗaya ne aka ɗauko daga jahannama aka raba kashi saba'in allah ya ɗauko ɗaya cikin saba'in aka yi mutanen duniya su yi amfani da shi to allah ce hum fiha khaliduna suna masu dawwama a cikin wuta allah ya kare sai allah ya ce والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة
Mm.
هم فيها خالدون Allah ce wallazina amanu wa amilus salihati amma kaga waɗanda suka yi imani da kuma aiki nagartacce aikin kirki Allah ce "Wa- ulaika ashabul janna waɗannan sune ma'abuta aljanna Allahumma ij'alna minhum wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna wanda suka yi imani da Allah suka yi aikin nagartacce Allah ce kai bari ku gaya musu su ne ma'abuta aljanna su ne waɗanda za mu sanya cikin aljanna sai Allah ce hum ka gan su can da aka bada labari mu kinan da ake bada labari Allah ce fiha a cikin aljanna khaliduna suna masu dawwama babu wanda zai fitar da su in an shiga aljanna ita an shiga ne babu fitowa jama'a na daga cikin babban ni'imar aljanna alkhuludu fiha tabbatuwa a ciki duk wanda ya shiga aljanna wallahi ba zai fito ba har abada hadisi imamu tirmizi alaihi rahmatullahi ta'ala manzon Allah yake cewa mutum na ƙarshe eh, wan- eh, an tambaye eh, wani wanda zai shiga aljanna da ƙarshe annabi Musa ya tambaye Allah wai wane ne mutum na ƙarshe da zai shiga aljanna sai Allah ce mutum da zai zo ya iske an ƙare hisabi kowa ya shiga cikin aljanna sai Allah ya ce masa shiga aljanna sai ya ce Allah babu huri sai ya ce wa Allah babu wuri a cikin aljanna sai Allah ce ba za ka so mu baka abinda muka baiwa wanda ya mallaki duniyan nan irin wanda suka yi mulkin duniya sai ya ce wa Allah na yarda sai Allah ce mun baka mun baka mun baka kuma mun ƙara maka talakan da ya kowa talauci cikin aljanna gidan du gidansa a aljanna ya fi duniyan nan girma wallahi talakan da ya kowa talauci kuma in ka shiga babu wanda ke zuwa ya ce ba ba gidanka ba ne gidansa ne babu wallahi ranar meri ta tashi daga aiki babu zancen meri ba ta ba ta da alaka da raba karuka a lahira aikin Allah ne balantana a saida wani a dawo a saida ma wani ba ba- babu gida biyu ko duk wanda aka ba an bashi ne e kyauta ce ruwan Allah sannan kuma gidan an gina maka shi ginanne ne baka bukatar ka je kana wahala sai ka tara kudin ka sai sai ma duka wannan ba za ka yi ba baka wahala sannan kuma ga huta a aljanna wati ce ba a kufir wallahi ranar ba duk- a kiyama babu dan nefa babu dan nijelek babu nijelek ta tashi daga aiki wallahi babu ne ta tashi daga aiki eh ranar baka ba ba doke maka wuta sannan kuma ga wani kilim na musamman da Allah ya tanada maka abinda Allah yake da bukata ne dawoma cikin aljanna kuma babban baka s- babu sallah ba salati ba is- kawai so ake kace ai itace kai dai ka more Allah ya kai mu aljanna Allah ya kai mu Allah so tasnimu suna can suna jira Allah ya data da mu sai Allah ya ci aran ma وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله Mm.
لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين Mm.
واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم Mm.
ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون Allah ce wa iz akhadna mithaqa bani Isra'il ku tuna lokacin da muka yi alkawali da banu Isra'il muka ce musu la ta'budu la ta'buduna illa Allah kad ku kuskura ku bota wa kowa sai Allah alkawali tsakanin Allah da banu Isra'il kad abota wa kowa sai wa sai Allah subhanahu wa ta'ala kasan Allah ya tsani a hada shi da wani a wajen bauta Allah baya bukatar shirka shirka musiba ce wallahi duk abun da za ka yi a duniya i amma kaka kusura ka haɗa Allah da wani a wajen bauta duk wani abu mai sauƙi ne bisa da shirka aka tambayi annabin Allah annabi Muhammad wani laifi ne fi ko wani laifi girma za ce mafi girman laifi a rayuwa shine shirka haɗa Allah da wani musiba ce Allah ya kare mu da shirka yau mutanen yanzu shirka ta zamanto wani abu na kasuwanci in mutum ba yi shirka ba ba zai ji daɗi ba ma'aikatan gwamnati shirka 'yan kasuwa shirka kowa dai shirka mata shirka sun yi kowa ma yanzu shirka ne shirka wajen malam gobe da nisa kin gane gobe da sai aka tura ki kabari wallahi Allah kina ta jiran gari ya waye ba zai waye da ke ba Allah ya kare mu to Allah ce la ta'buduna illa Allah kad ku bota wa kowa sai Allah wa bil walidaini ihsana kuma uwaye a kyautata musu idan kana son albarka ta duniya da alkiyama ka zamanto mai kula da uwayenka kun ga uwayenmu wallahi kada ka kuskura kai wasa da mahaifanka kuma wallahi baka gane uwayen na da kima da daraja sai sun bar wannan rayuwar ba za ka taɓa sanin cewa baba da mama suna da mahimmanci a rayuwa ba sai da aka waye gari baka da su a rayuwa wallahi ka shiga ɗaki kai kuka don wani abu sai uwayenka wallahi a rayuwa shi yasa kowa ya kyauta mu mahaifansa musamman mahaifiyarka uwa ba abin wasa ba ce wani sahabi ya zo ta bai annabin Allah annabi Muhammad ya ce ya annabin Allah duk duniya wa fi kowa haƙi a kaina annabi ya ce ummuka mahaifiyarka ya ce summa man ya rasulullah bayan ta sewa na ce ummuka mahaifiyarka ya ce annabi bayan ta wa na ce ummuka mahaifiyarka so nawa kenan sai ya ce annabi sannan wa sai annabi ce summa abuka sannan babanka li'ummika haqqun law alimta azimun in ji wani mawaƙi ya ce mahaifiyarka na da haƙƙi a kan kai mai girma da ka san wannan wallahi ko ba komai ta ɗauke cikinka wata tara kana cikinta a cikin cikinta in ta ce ka ci in baka da lafiyan ko bata da lafiyar ka haranta mata duk wasu ababen da take da bukata a rayuwa dalilin kana cikin cikinta ba komai take ci ba ba komai take son ƙashin sa ba yau ta kwanda lafiya gobe babu lafiya ta zo ta haife ka da wahala ta shayar da kai kasan babban abu mai girma kuna ganin haihuwa ko shayarwa ta fi haihuwa wala- wahala ku tambaye mata su gaya muku shayar da yaro shekara biyu ya fi haifuwa wahala don mace da ta haihu ta manta wahala da ta yi amma shayarwa tsawon shekara biyu ai ba a banza ba Allah ya ce idan kai da gangancin rabuwa da matarka da ɗan ɗa to a zauna saman tabula a yi yarjejeniya nawa za ka biya ni ina taba gaya wa alƙalai ce wallahi da za a dinga sake tsari duk wanda ya rabu da mata ta yi to a sa- ku dinga jinga Allah ne ba su dama nawa za ka biya na shaya maka da ɗanɗanka ce to akwai buƙatar dole duk safe in ci kan kan rago da rana kuma so da ke in buga omelette da, da, da frit in ci da dare kuma yana da buƙatar na sha exotic kuma da doya Allah ce fa in ta asartu fa suturdi lahu ukhra in ka gasa baka iyawa sai ka je ka sha da dan nanka ka je ka nemi wata ta sha maka da dan da kaga rashin mata ba su san ba su ta suka ci addini ba sai ba su san wannan ba amma haƙƙi ne saboda shayarwa a wuya shi sa Allah ya dora in mutum ya rubu da mata ta yi to dole sai ya kula da yaron sai ta shayar da shi har tsawon shekara biyu kuma jinga za a Allah ce jinga za a yi ka ba ta kudda dinga sha maka da dan da saboda a wuya to kuma yau mahaifiyar ce wai muke doka da wa- muke renawa Allah ya kare mu to Allah ya ce wa dhil qurba da dangi makusanta ƴan uwa dangin mahaifi da ƴan ku- ƴan uwa daga ciki akwai yanne da kanne akwai wanda kuke uba guda akwai wanda kuke uwa guda uba guda duka wannan kula da su idan Allah ya wadatar da kai haƙƙi ne akan su haƙƙi ne akan ka kula da su ka san wani yana da kuɗi amma ka zo ka tar da yadda wani ƙaninsa yake wahala ko yayansa wai sai in ya tashi da zaka sai ya hiddo ya dan basa wai shikenan ya kare mai komi kuskure ne sai Allah ya ce wali yatama da marayu kuma wanda uwaye suka rasu maza uwayensu maza suka rasu suna yan kananan yara sai Allah ya ce mi wal masakin da kuma miskinai talakawa wanda abincin da zai ci sai ya ji ya nemo shi ma Allah ya ce ku taimaka musu sai Allah ya ce wa qulul linnasi husna ku dinga faɗa wa mutane magana nagartacciya kyakkyawan magana kad ku ga wa mutane bakar magana a karantarwar musulunci babu bakar magana yau mu yanzu yayin bakar magana ake ko har bincike mutum yake yana shiga a net dan ka nemo bakar magana ka ga yau ka ce ai na ga mai mai zahi na tura mai taya to Allah ya ce wa qulu lin nasi husna in zaka yi magana ka ga wa mutum magana mai kyawu inji Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa aqimus salata ku tsayar da sallah wannan alƙawarin da aka yi da Yahuda ne wa wa atuz zakata ku bayar da zakka wannan alƙawarin da Allah ya yi da Yahudawa sun matawallaitu sannan suka juya baya illa qalilan minkum sai ɗan kaɗan daga cikin ku yahudawa wa antum mu'ridun kuna masu kau da kai game da alkawalin Allah subhanahu wa ta'ala wannan alkawalin da Allah yayi wa yahudawa kuma mu ma akwai su a cikin mu Allah ya dora mana wannan na farin Allah ya ce mu bota wasa shi kada ya kada mu hada shi da kowa kakka hada Allah da kowa na biyu zancen uwaye wallahi fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma kada ka kuskura ka bata wa mahaifanka da rai kai abin da kullun za a sanya maka albarka annabin Allah annabi Muhammad cewa ya addu'ar mutum uku Allah yana karba laysa baina hawa baina Allahi hijabun tsakaninta da Allah bata da shamaki in mutum uku suka maka addu'a Allah yana karba daga ciki akwai addu'ar mahaifiya ko mahaifa mahaifanka su yi maka addu'a kullun in zaka kasuwa zo ka tsugunna a sa maka albarka ka ce mamma aimin addu'a wallahi duk wanda ke son gadin bayan ka yayi kaɗan ni inda za ka dinga zuwa ana maka addu'a wallahi duk wanda ya sa ka gaba sai dai ya haƙura wallahi ya barka kazan kai nuwa da shan Allah kenan amma yau ka gaida muke walakanta da mun haifan mu wani wallahi bai damu da mamashi ta ce ba sai dai kai ku tsakuna ta wahala kan matan da ba su san ko ai musu ba matan yanzu godiya ke gare su illa qalilan min ibadillahi salihin ka tai mata tana ka tai mata bata san ko ta yi ba ka yi mamaka ce wata kai ka soyo a tanhar jika bakwai ka kama mata wallahi za ta gode ta ji daɗi ta sanya maka albarka amma je ka sai mata ka ta jika bakwai ka gani ka take kawai kom kom el wai kawar ita wata kawa ke gare ta in ga mamaka wata kawa ke gare ta to sannan kuma dangi yau a kula da dangi ya zama to abu wanda yake mafi karanci a cikin mu kaɗan zaka ga wanda zai damu da gidan kanansa ba a ci ba mu dai an ba mu labari kakanni da uwaye mutum bai cin abinci sai ya, ta- ya, ya kira kaninsa an yi lokacin da mutum zai tashi ya waye gari gidansa ba abinci kuma ya tashi da sai ya tara an kama masa abinci wallahi ka je ka tambaye ka- eh, mutane suke cikin mazauna ƙauye sun san da wannan rewon mutum ta ƙare ƙwab sai ya tashi da saye iske an cika mai ta da abinci amma yanzu fa ɗan uwanka yake son ganin bayanka ɗan uwanka babanku guda ko mamaku guda a yana son ganin bayanka a rayuwa wace irin al'umma muke rayuwa a ciki sannan kuma kula da marayu yau ya zan abu wanda sai suwa ne da suwa ne yau marayu suna cikin wani halin haƙula'i na sha faɗa wallahi so da yawa daga cikin marayu da kake gani wasu karuwai suna yawo a cikin gari suna karuwanci wallahi larura ta sa su an taɓa hira da wata karuwa aka ce mata me yasa kika kika shiga wannan sana'ar ta ce wallahi larura ce aka ce kamar aiske larura tana sa mutum karuwanci ta ce babanta ya mutu ya barta da ƙannai mahaifiyarsa ta kai wani shekaru na rayuwa ta ce ba wanda ke te- ta ce gidan da babansu ya bar musu ƙanan babansu ya zai mallake gidan sai ga su hurin da za su zauna ya gagare su ta ce ƙannanta suna karatu ita karatun nata ya taɓa idan ba wanda zai kula da karatunta ta ce ganin katta wa- su wahala da ta wahala hanya ɗaya ce mafi sauƙi ta ce mazan yanzu ba su da imani in dai ka game da mata ne abu guda ne kawai ki ba da mutuncin ki a baki kuɗi sai daga gwara ita ta rasa mutuncin nata ta kula da ƙannanta da za su biyo baya aka ba da shara ta ce ta taɓa aji karuwanci ta ga da ta bar karuwancin ta ga abin da za ta ci da ita da mahaifinta da ƙannanta gagara yake yi ta ce wallahi malam da dole na koma karuwanci ba cikin ina so ba wannan musiba ce Allah ya kare mu da kuma miskine ga sunan yau miskinan an kasa gane su waye miskine aske yan baran da suke yawo su ne miskine yanzu masu yawo saman titi suna ya almajiri su ne miskinai wani wanda kake ganin yana zuwa wajen ka amsa kuɗi kana bashi kadago kadago billahi lazi aka aka lisa wa abin da ya mallaka ya hijarin ka yawa Allah ya kare mu Allah ce thumma tawallaytum illa qalilan minkum sannan kuka juya baya sai ɗan kaɗan daga cikin ku Allah ce wa antum mu'riduna kuna masu kau da kai game da abinda Allah subhanahu wataala ya dauki alkawari da shi a kansa Allah ya datar da mu abin nan kuɗaɗe da ya zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna tawassul da wannan Qur'ani da makaranta bukatun mu na alkhairi Allah ya biya duk abin da shiga mana duhu a rayuwa Allah subhanahu wataala ya fidda mu akan sa ɗan kasuwa mayya da kana Allah ya sanya albarka a cikin kasuwanci ɗaliban karatu Allah ya ƙara hazaƙa ya kuma ka ilimi mai albarka ya kuma ba mu ikon ta wannan ƙasar tamu mai albarka wannan ƙasa Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali zaman lafiya duk wanda yake nihin mu da shari Allah ya kare mu da shi Allah ya mai masa da sharrin sa wanda yake nihin mu da alkhairi kuma Allah ya turo mana shi shugabannin mu Allah subhanahu wataala ya ƙara musu ya tusa musu jin tsoron sa ya kuma ba mu iko yi musu adalci a rayuwa mata a gida Allah subhanahu wataala ya ƙara zamantakewar kwanciyar hankali ta zamantakewar rayuwar aure wanda ba sa da auren Allah subhanahu wataala ya ba su masu biyu Allah ya masu ɗaya Allah ya ba su tafi uku biyu masu biyu su te uku masu uku su je hudu wanda ba su da auren kuma sun yawa Allah subhanahu wataala ya kawo ƙarshen gwamnatin Allah subhanahu wataala ya samu dace subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maji mun ƙara minti biyu ko? Ƙara minti biyu.